إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazin ahalin sunna da jama'a wanda ke gwalkarkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata sha uku ga wata na zulkada hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha shida ga wata na bakwai shekara dubu biyu da sha tara yau insha Allah za mu yi darasi na biyar darasi na biyar a wannan littafi na bulogul mara za mu tashi sabon babi na babu rudu kahinan tambaya ta karshen darasinmu an yi magana akan jini guda uku wanda aka samu saɓani da ittifaki a kansu tambayar wanne ne aka yi ittifaki na iya matsayin najasa bayan da muka yi da na a sati da ya wuce maganar jini mai huta daga jikin ɗan adam ko jini da aka yanka dabba wannan ɓangaren haramu dama an san haramu ne iya cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta magana da muka yi ta najasa shi jini mai huta daga jikin mutum ko daman musafuhan na dabba cewa zaman shi haramu bai maida shi ba najasa shi malamai kuma daga cikin hujjoji da ake kawowa na cewa wannan sahabi da muka ba labari wanda iya sallar jini na zuba bayan shi sahabbai sukan ji ciwo a cikin halin yaƙi dama an san inda ba a rabuwa da jini irin ruwa ta abdullahi bin mas'ud ya ji ya kare yanka rakumi jikin shi da jini da komi lokacin sallaye babin ne kara illa arwalla wannan su ne daga cikin abin da aka kawo kuma hatta a cikin malikiya inda za mu gano matsalar jini ko a cikin malikiya da suka ɗauka iya matsayin najasa to su ma sun yarda ba ɗaya ne ke da sauran najasa shi muka misalin da karanta iziya zai ga an ce yi rufa an yi siri da an yi rangome a jini ɗan kaɗan ya cika dirham daga dirhamul bagali dirhamul bagali shine malamai da suka san abun da san alfadari sun ce misali girman dala biyar girman kadago kaga kenan su ma sun yarda akwai rangome ko da kana kallon jini a jikinka matuƙa bai kai ba ko bai wuce ba girman dala biyar kenan dan ka sallah babu wani matsala ma a wajen su wannan kirliya ta kace dai jini daman musafuhan kenan magana mai kari ba na dasa bane da dan ababan mutum ya kokarin kauce musu shi yayi lahiya inda dama sai jini wanda aka yi magana akan haliccin shi jini na wanda aka ambata na saifa da anta wanda suna ne ba jini bane ba sai akwai wani jini wanda mutane kan samu kyama wani lokaci kuma ba laifi ba ne misali an yanka dabba ko misali ki duk dai dabba haka aka yanka ta balle sabo yanka zaka ga ana dahuwa wani jini ko bayan ma ka haɗa da ga jini a tsakanin nama to irin wannan jini da yake tsakanin nama ko cikin nama bai cikin daman musafuhan dama Allah abin da ya rana ta daman musafuhan jini mai kaɗawa kenan jini da ya saura a jikin nama wannan jini an ce sahabbai sukan dawo nama jini iya yawo a saman tukunya kamar da yake dika san sabon nama ana dawo nama da ga wani jini iya yawo a sama to irin wannan jini da yake jikin nama ko tsakanin nama da nama wannan jini halaka ne bai cikin jinin da aka haramta mai suna na mambo safuwa wannan ba dai bane baka ci kayan ka lahiya dau kun balle da macen gasa ne kina matsala ba jini wanda aka yi ittifaki na jasa ne babu sabani wajen malamai jinin mai haila jinin haila shi wani ittifaki ne jini ne na jasa ce kwata-kwata kuma har aka karantar da mu ina manzana karantar sahabbai yanda yadda wanke shi ma ya saba akan sauran najasa a sa ruwa a sa warci a gurza a gurza a kankare tukun bayan an gurza kuma a tukun a sa ruwa a ida wankewa daga baya kidan kwarai iya da illa amma kuma shi ma duk da haka an yi magana in an wanke jan an wanke jini an wanke an wanke ja da yake saura a jikin tukwa balle fara an ce wannan ja bai cutarwa in dai ka wanke jini bakin wanke waka dan wannan ja da yake saura bayan wankewa bai illa bai matsalan komi ko ba matsala komi shine karshen karatunmu a sati da ya gaba yanzu nan za mu tashi babu rudu babe na maganar arwalla ina ga na abin doka na doka ba an sashi to kenan dai kurin ci gaban da za mu yi ganin ba ba za mu koma ba muna magana sabon karatunmu na babu ludu babe na arwalla ya ce babu ludu babe na arwalla عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصحاه ابن قدامة وذكره البخاري تعليقا abinda yake wannan ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashuka ala ummati in ba dan ba ka in tsananta ma al'ummata la'amartun bisiwa ma'a kulli wudu da na musu umarnin yin asuwaki tare da kowace arwala wani lafazi inda kulle sala a wajen kowace sallah nan kenan abin da ya hana a wajen tashi khawful mashakka tsoron tsanantarwa tsoron tsoron shan wahala dan kan abu ya zama to wuya gare mu ko mun san sallallahu salama cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum ana kuma ku da manzo daga cikin ku kuma azizun alayhi ma anantum iya bashi iya iya bashi wahala abda abin zai ba ku zai gaji da ku iya ba Allah girma annabi kenan bai san da abin zai ba ku wahala kenan gudun in ba dan matsanani ba ga al'ummar shi da ya ce dole ne wajibi in ba a so ki babu alwala to nan kenan a takaice ko da ba a ce wajibi ba ne ba kenan abu ne mai ƙarfi a musulunci yin asuwaki a wajen arwala ka ɗauki shi ma ma'ana sunna ko mu ce mustahabi abu ne mai ƙarfin gaske cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba asuwaki muhimmanci kwarai ana tambaya Aisha radiyallahu anha idan manzo Allah ya shigo gida me yake fara tace asuwaki yake fara da hurguma an ce ita ce sunna ta ƙarshe da manzo Allah ya rayuwar shi lokacin da yake cikin cuta ta ajali iya kwance mai ta kai bai iya magana ma ana ga Abdurrahman ne na Abubakar Sadiq ya shigo da aswaki sai manzo Allah yake kallon aswaki yake kallo sai Aisha radiyallahu anha sai ta dora aswaki yake so sai ta amso aswakin ta karya inda shi yake da shi ta tayi sabon ta tana ta tana ta tamna dan an ta ce tana bukatar miyanta game da miyan Annabi sallallahu alaihi wasallam a shi ta tamna da miyanta ta tamna mishi aswakin ta mai da mai aswaki farai yayi magana da yawa kan aswaki ya kwadaitarwa kuma koyan wasa balle a lokacin ibada ake neman aswaki daban annabi ya karantar da mu cewa mala'iku suna cutuwa da duk abin da ɗan adam ke cutuwa da shi to kowa ko ya san yadda ba mu san wari wanda ke warin baki zai damu kowa kenan yadda zai damu mutum haka zai damu lai don gudun haka haisa mu zala ke cewa wanda ya ci tawaron ruwa ko albasa kan ma zo masallaci ka kenan iya da muhimmanci lokacin da mutum ke fuskantar Allah ya zamanto cikin tsarki na gaɓaɓuwa kuma hatta bakin shi ya zamanto yana wanke baki kuma kuwa sun da fa'ida kai kanka karan kanka da asuwaki wannan shine a takaice magana nan ya bude maka bayanin baban arwala da asuwaki dan yadda mu muke asuwaki sabanin yadda yake na sunna asuwaki yan uwa idan aka zo arwala shi kahin a fara wani arkan wani magana gababun arwala asuwaki ake zo ake fara yi ayi ayi ayi ayi a kare a tsari a sauke sai a mai da gehe aji to ko a shiga magana kaifiyar arwalla ya ake arwalla ai kaza ai kaza mu an daga mutum iya aswaki iya sa yada iya sa ruwa iya gama manmada da siwak almadmada to daban asiwak daban almadmada ta arwalla ba ta alaka da aswaki daman ka aswakin ka kare da yatsa kai da aswakin kai dole ice kai ka kai tun kuka kana aswaki yanzu da ka zo kurin arwalla ake so ka yi yanzu kurin arwalla kurin za ka yi ya ake arwalla shin za mu gani a nan babi hadisi na gaba na farko zai karantar da mu yaya ake arwalla za ka ga a cikin wani hadisin din za ka shi ba maganar aswaki aswaki ya ya kare bai cikin kaifiya ta arwalla zaman kan ke in za a yi arwalla ke aswaki kenan an haka yi arwalla aka asawaki sai a fara alwala shine hadisin da zamu karanta ruwayar da Imam al-Bukhari ya roto haka Imam Muslim ya roto yace wa al-Humran anna Uthman da'a bi wudu فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودأ نحو وضوء هذا متفق عليه a wannan hadisi na humara wanda bukhari da muslim sun ruyoto zai zama ta mana jigo na siffar arwallar annabi sallallahu alaihi wasallam yana manzon Allah ke arwalla aikace yanda yake cikin sahabbai karantarwa ce cikin sauki mai saukin karantarwa kuma a gane cikin sauki yanzu yadda sahabbai suke za su zo cikin jama'a ta sahabbai da tabi'ai imma arwalla imma sallah kullum za a zo a muku aya kaje ya ake arwalla ku zo gani yadda ake arwalla za a tara mutane a zo a taru da wanda ya ga ta manzon Allah ya ya gaban shi da wanda bai gani ba sauran tabi'ai za a zo a tare a sa wannan mutabin gaba a ga yaya zai yi arwalla Usman bin Affan matsayin shi na khalifa shugaba na al'umma kurin ana zamne da abi wa du'in kuna ce a kawo abin arwalla an ce wadu na fata kan waukin mana abin da ake arwalla ruwan kenan da dan ma ne wudu yin arwalla yasa aka mai abin arwalla ko san da akwai abin da zai da aka mai abin arwalla ana kallo kowa sai aka kake zai yaga aga ya ake arwalla shikenan fa ghasala kaffai thalatha marrat ya wanke tahin hannun shi biyu so uku nan kenan ka ce wankewa haka ya gama su ya wanke tahin hannun shi don za mu gani a kacin Allah ya wanke tahin hannun shi guda haka ya gama su ya wanke su salata marat so uku ba daban-daban bai a wannan ruwa tare ya gama ya musu wankewa yanzu ya ware wanke kenan ta yi hannu guda uku sun mata madamada wastanta kuma he kurkure ya ce ya shaƙa ya hayatar a nan bai kasa rasa maratan ba he gama tare ta madamada wastantar sun magasala wa jahahu talata mara ganin malamai da dama suna gama huska domin baki da hanci suna tare da fuska sai musu magana kowanne kin dai kamar uku dai aka yi to za mu samu ruwa a ga magani yanda ya kurkure ya shaka ya hatar da kamfata guda aiki guda ne ya ɗauko ruwa da kayan hannu ruwan raba shi yake da ya ɗauko ruwan ya gumtsa ya gumtsa gumtsa shi na ta mada madatu al'amada madatu shi ne wannan a juye juye ruwa baki sai a zubda ya yi kenan matamata kenan ko kuma sai wastan shak sauran ruwa na hannun shi ya yi shaka ya yi sa hannun abun wastan har sai ya tar haka yi ya gumtsa ya kurkura ya zubda saura ya shaka ya yakar haka yi talata marat su uku sun makasar wajen ya wanke huskar shi huska ita ma salata marat an ce ita huska adatan yadda take a shari'a ake huska wanke abin da ya shayi nan daga mutsarar gashi ta al'ada nan ta al'ada don aka samu sanko mai gashi a tsakaka wani man gashi a keya wani kuma gashin shi ya shigo gaban goshi a samu mutane masu gashi ya shigo goshinsu kenan ba gashi ba ake bi huska ita ko ke za ka huska daga ina huska take fara ta al'ada kenan daga nan mai gashi ne a keya mai gashi ne a nan shi dai daga nan ake fara wanki fuska daga asalin gashi na al'ada shi daga nan an ce zuwa karshe haba shi ne huska tsawonta faɗinta daga wannan kunne zuwa wannan kunne shi ne huska ba ka zo kana babban gemu gurin ka wanke na sa sama gurin ka bar nan ka bar nan a nan ma ya ce muska da kuma su gemu da suka bar nan suka sakaki akan nan kun su shawo zuwa kun su wanke a hannun har zuwa har zuwa asalin kunne fadin don abin nan tafaki jama'a na shar'an wa a ta lokacin a lokacin haka ne shar'an haka ne aka ce huska daga nan kunnan dama zuwa hagu fadinta tsawonta daga haba zuwa mutar gashi ta al'ada wannan shine huska ita ce ake wankewa su uku sun magasala yadda hulyumna ilal mirfaq bayan wanke fuska su uku kuma ya wanke hannun shi na dama ilal mirfaq zuwa gwiwar hannu nan lalle nasin qur'ani ya kawo ba jiya kuma ilal marafiq to ilal marafiq wannan sunna ta tabbatar don aka ilil murafik zuwa idan sau yakan ɗauki ila ila algaya daga nan zuwa kaza da sun tashi daga nan sai daga nan zuwa can katangal ai bakin katangal ne daga nan zuwa gari kaza bakin garin ne kuwa ciki to wannan yakan ɗauka a luga yakan ɗauka aka ce ilil murafik ka ce da kaka bakin gwiwa hannu bai ka wanke gwiwa hannun ba da kaka ƙarshen da yasa to amma sunna a aikace wannan ma'ana ta gwiwa da tana ciki ya wanke haita a sunan ta aikace annan sallallahu iya wanke hannu hannu haba har da idansa iya wanke gwiwar kina ya wanke hannu na dama zuwa gwiwar hannu ai take naka wanke nan ma ya wanke salata marat ya wanke su uku thumma al-yusra misal zalik irin wankewa da yawa hannun dama su daga daga kuma haka hannu shi ma na akwai dan kurakurai da wasu ke yi yesu suka wanke hannu suka suka wanke daga nan daga daga wuyan hannu zuwa gwiwa hannu a haka ce alaji na ba dole daga nan ne ga yatsa duk daga horkon yatsa zuwa gwiwar hannu shine shine aidi wa aidi kuma ta aka ce alaji daga nan muke farawa daga nan ya tsaka zaka zubo ruwa ya zo bakin gwiwar hannu ba tsayawa daga bakin wuyan hannu ka cika wara nan baka baka wanke baka nan farallan sai ka wanke tun daga haka zuwa nan shi ne abin da ke ne hannunku zuwa ga gwiwar hannu ya ce sun masabi bayan ya wanke hannu bakin gwiwa ya wanke dama ya wanke hagu kuma ya ce sun masabi rasi kuma sai shahi kanshi da ya shahi kanshi kenan nan shawa kai ma za mu ganta aikace yanda ake shawa daga gaban kai ake farawa kuma a je zuwa eya zuwa ƙarshen kai kuma a maido sun makasar rijillahu liyumuna ila da ka'abai bayan haka sai wanke kawon shi ta dama ita ma zuwa gwiwar hannu kai zuwa zuwa idan idan ƙafa zuwa idan ƙafa zuwa idan saukai idan sauko idan sauko zuwa idan sau idan sau kiran nan dan dungun da yake tsini a gehen kawa habbakin nan ya wanke hannun ya wanke ya tarce shi ma na annaba sunna annabi ya sa shi a cikin wankewa shi ma da ya wanke kawa zuwa idan zuwa idan sau kai shi ma salasa maratin ya mai wankewa summa yusra ita ma kawa ta hagun misal zalik irin yanda ya ma ta dama ita ma haka ya ma ta hagu wannan kaga zamu kamar yanda yazo a nassun Qur'ani zaqawtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa masawu bi rijlikum wa sabi rusukum ajru al-ka'bayn shine amma ta kenan in mun dai zo sallah ku wanke husukanku da hannunku bakin gwiwa da hannu kai kuma da kai kuma eh ku wanke kawahuwa dan cewa arjulakum ila ka'bayn daga nan masawu bi rusukum wa ajrukum ila ka'bayn sunna ta tabbatar da kawa wankewa ce sai a halin sa hufi nasi ya zo na ita ma kawai za a mata da ku kira wa musawbir ku kira wa arjilukum maimakon wa arjilukum ku kira wa arjilukum al-ka'bayn to kalmar wa arjilukum al-ka'bayn bai mata da komi a bangaren a halin hufi anan sai shawa ta yi aiki akan yanda aka shawa aka shaye kai shi ma hufi ya shawa shi an sa hufi husu sai kun zamu je bayani gaban insha Allah zamu gani insha Allah yanzu yau muna fan wannan arwalla ce a cikin jama'a ya arwalla guda a aikace kowa ya kallo da ya kare sun maƙal sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda na wudu bi hada yace naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla irin wannan arwalla da namu kire suna ce haka manzo Allah ke arwalla wannan da makaranta haka manzon Allah yake arwalla kirme so ya karanci yaya manzan Allah ke arwala a nan in ya karanci wannan ruwaya zai gani a aikace kamar a gaban ka ake yi wannan kenan wannan ya dace kenan a inda ake sa arwala a aikace kenan a sa daidai wannan wurin dan a ga abin aikace insha Allah sai wa ana ali radiyallahu anhu fi sifati wudu nabi sallallahu alaihi wasallam nan na ga mu da mun littafi na fiqh ta hadisi hadisi ne dogo sai dauko bace wata magana yanzu nan tunda ya kama da wannan dogon hadisi na sifa arwala aikace yanzu kuma zai kama maka wasu misaloli daban-daban zai shiga wannan arwala muka ga ce masaloli daban-daban ɗaya ɗaya zai shiga bayanin su kuma ta bangaren hadisi yanzu an ce shawo kai ɗaya ko biyu ko ya ce wa an ali radiyallahu anhu shi ma iya siffanta yadda annabi ke arwalla yadda usman yayi sai da ali ma haka shi ma iya karantar da yadda mazala ke arwalla a cikin siffa da yake karantar yadda mazala ke arwalla yace wa masabi ra'si wahida ya shahi kanshi so guda shaha guda ma kai kuma magana da ke shiga ma'ana akhrajahu abu daud wa akhrajahu tirmidhi wa nasa'i bi sanadin sahih bal qala tirmidhi innahu asawshil fi fi fi fi fi fi bab fi bab nan kenan wannan ruwa da makaranta ya wa kai shaha guda abu dawud tirmizi nasa'i ibn sun kama gani ita shi imam tirmizi ma ta shine mai ingancin hadisi filbab idan suka ce a sauran shi hadisi fi hadal bab ko fi hadal mas'ala abinda suke ni nan muna magana ba baban gaba ɗaya ba mas'alar shahawar kai nawa ake yi duka hadisai suka zo wannan hadisi na Ali ya yi kowanne inganci akan wannan mas'ala ta shawa guda ba duka babu wanda muke karanta bane ba wannan hadisi ya inganci ba a a cikin mas'alar shawa kai nawa ake to wannan hadisi shine mahi ingancin hadisi a cikin wannan mas'ala ta shawa kai nawa ake ɗaya ake ɗaya a takaici سي وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء كاشيما عبد الله بن زيد بن عاصم شيما يا صفة النبي كأر ولا ذات الكتابي سوكا وقت تنبير ولا أجر ولا وانا هيرا تغافر الله مستحبي دون أي كده كبا متعني معلمي balahi bane ba dan dai mutum ya san da matsayin ƙarhin abu amma gaskiya magana don me matsala yake da muhimmancin karantarwa su yanzu mutum zai zo misali yau Allah sai fanta addini ya fanta ya koma ga Allah iya soyi ibada akan sunna yanzu fanta addini ya zo janka ya ka zo ka hashe ka hashe maka zaki ya ga kwa mai abata ta ya zo ya karanta hadisi ko baban farillan alwala sunnar alwala mustahabban alwala makaruhi ya kaga wannan yoshi zai kwa alwala Allah zai ci mu kwa alwala ba sai ya san farilla sunna mustabi kuma ya waye mako ya waye ko kira karatu a ba ta tasa hai mutum bi biyar wala ba kenan irin wannan mutum zo ya sai koyar wala kamar yadda sabai suke haka ba za Allah yake ma kurin ka zo ka mai a wala practical a gace zo ganin da ke wala kuma zan shi gani ya yi abu ya rike abu ba wani matsala da yawa kurin zo ka ɗauko ruwa kurin ga yadda ake a haka a haka a haka a haka a haka ba wani karatu a nan kurin ga yadda ake sufa arwala aka ce da adda akwai adda arwalatai akwai adda da yayi da arwalatai babu babu adda da aka cikin adda bayan bismillah babu adda da aka ce yayi da arwalatai ma bismillah zama ganin bismillah ya zo akan babu arwalatai bai da bismillah kenan ga kowa mai abin aikace cikin sauki in zama sauran bayanai a hankali in farilla za a mishi suna za a mishi musabin amma ya zama to karin ilimi ne a baya bayan ya sa abu a cikin yayi cikin yayi ya akwai mishi abin da yake farilla suna mustahabi shi kuma mai yawan farilla mukan yi manganu so da cewa kun zai haka ake cewa ai farilla abin da Allah ce sunna abin da abin da manzon Allah ce mustahabi abin da malamai suka haka ake da yake da magana wai kaman kenan na farilla shi ne Allah sunna ta abin manzo Allah ya ce ai mustahabi abin malamai suka ce duk ba haka bane malamai Allah ga suka suka karanta musu su suna so su san kamar su maka digire matsayin ƙarfin ibada akwai abin da an kai misalin kabari a ce babu arwala babu shi suna diba ƙarfin abin yace wannan farilla ne kenan dole he da shi wannan abin yayi arwala ce aka ce farilla ne a wanka ne a menene a sallah ce farilla ne kenan in babu na in babu abin kenan shi suke ya ce babu yansu farilla don suna ɗaukan haka sai yadda manzan Allah ta mai kullum ki abin bai bari ko wanda wani ya ce sai Allah bai wa walla ko ne kaza annabi ce baka sallah ire da wannan suna karanta karantar mas'alar sai su diba karfin abun sai su wannan farilla ne wannan sai wani abun mustahabi ne ko sunna mustahabba suna ce ana so a yi dan ka bari bai bata abun amma menene dan uwa masalar akwai zaka ga misali mai da tuma malamai zaka ga wuri kaza malin da ya ce kaza farilla ne wannan ce mustahabi ne to irin yanda ya diba kariya mu ko masala abin a wajen malamu yanzu misali a walla annan muke malaki ana cewa waddalku addalku cewa farilla ce haka wal fawru wannan san fi malakiya to nan farilla ne guda biyu cikin sunan malakiya wasu malamai suna ce a'a aka ce addalku bin dalku cuda muke cewa hannunka in ka sa ruwa a gaba hannunka sai ya bata wurin abinda jamhurin malamai ke cewa addalu ku tana cikin suna ta Allah amma banta cikin farme farilla ba cikin farilla ba zuwa bacci zan misali wanda san wanka na janaba sai na zuba ruwa a mutum goma da ya ka samu mutum biyu na hannun zai ita a ko'ina nan an ce wasu saboda hasin kai saboda irin wani matsalai wa a wajen wanka suna da sarbeti na wanka ko tsaman wanka ya sa ko ina jan kai kai da luku don hatta malamin rike suna tashi shigi ne tunda nan baka iyawa ko suna ta babbaci shigi na addini ka ce kai tsaman wanka saboda nan gabe kai wa kai da luku nan akwai sauki ko da malakiyar da suke ka cewa abu ne ya bazan faralla amma ga wanda hannun shi ne kaiwa akwai sauki kenan a takaice idan ka zuba ruwa ka farara ruwa ruwa ba ta kaba a wurin alwala ne wurin wanka ne in dai ruwa ya burin ya gangara wuce ka samu alkasar ka samu algusul na shari'a ba ce ka ka ruwan gaba wanka yayi alwala ta yi amma ana so hannu ya bi ta wurin ya burza idan bai bi ba bai ba ta alwala ce babu alwala ko wanka bai ba to kira muna bayani a takaice kuma yawa alfauru suka ce kai ina alfauru gaggauta suka cewa duk da gaukautawa su fi malakiya ba suna nihin ba hukuka alaka da gawa saka suka ce ba haka ba suke ne wani fauru ta da ake karantawa abin suke ne idan na wanke misali hannun dama kar in shiga wata haraka daban a ɗauki lokaci ba shiga hannun hagun ba ya su ce kenan misali a fikin in na wanke hannun dama na shiga wani ko ta hira daban na bari hal hannun dama ya bushe ba shiga hagun ba ya ce babu a rulaye ka koma baya su haka suke ne ba su jaye mu gaggawa to amma wannan kan shi malamai na cewa ta fahimta ce wanda akwai fatawa ta sahabbai wanda saka maka misali Abdullahi bin Umar mun karanta ya rola komai ya kare sai da yaje bakin masallaci ya wanke kawa tashi ya tayi da bakin masallaci ya taba kawa ya taba taba taba da hukku kada inda har dole ne bai waya haka wannan malamai suka haka ko sahabbai za ka ta maka abun ba dole amma yin kayin kai tsaye shi yayi amma an samu kuskure ko wani abu ya zo ya gito ba ya ce da hannun kanan ya bushe baka shiga nan ba a ce ba ba a wala wannan magana ta irin wannan tattauna take sa san bambanci farilla a wala a wajen wannan wanda ya ce bakwai wannan takwas wannan kuma abin da ka sa shi ya hudda to amma asali kurin sunna ga yadda annabi ke kinan kai da dan uwa abin da yake kanka babban abu yi kokarin zaka arwala kurin yaya manzo Allah ke kai ba shi kokarin ka inda wani abin kito ne kuma naman ce ne na samu na ka zaune kuma ya koma baya kuma wani abin da ka bari mai matsayin shi amma harko kurin ka bi an ce domin su an ce karantar wasu habai ba wani na kaɗai ba su kudu wace annabi ya kaza ko ya ce ba kaza kudu shi kenan ba ruwansu wannan haramu ne makaruhi ne kaza kuma wannan haka bitan an ce kaza annabi ya haramta kaza ta kada bincike to makaruhi ne ko kuwa haramta karatan zai ne da kalim zai ce maka to haramta wani ne so ke su sahabbai sun ko haramun kun basai kur ba yi annabi haramta ba yi kur ba ruwa su zama banta wannan kayatin anan hannun da annabi yayi hannun mai karhi ne da giran babba ne kaza ne ba ruwan su sahabbai kur ya ji ba yi ba yi in ji za ku yi zai kur sun huta kai ba mun kai mun kai mun kai ya kai mu ma mu zaman to haka bakin iyawan mu an ce ga manzo Allah ya kaza arwallan ce wankan ne sallah ce mu yi kokarin baki iyawan mu kamar shiga magana kai ga da giran abun kai ko ka bari kai ce maka kaza da mustafi ne ki na iyaye bari a lokacin da ka barin ne ko aka yi fatawa na bar kaza kaza ne to anan wannan abin ya zo wannan abin da wani ya bari farilla da kuma mustafi kaji amma kan mu tsoka yayin mun ga dama za mu to sai muna karanta yaya manzon Allah ki arwala yanzu wannan sahabi dai yanzu anan shi ma yanda muka karanta sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yi siffanta a rolle shi yadda Usman ya yi shi ma Abdullahi bin Zaid haka ne ya karantar da annabi da annabi ke arwalla to amma shi annabi Hafiz bin Hajar sai ya dauko gurin mas'ala da aka ce a shafa kai ya yake shafawa shine sai ta yi yake ce maka wa anna Abdullahi bin Zaid bin Asim radiyallahu anhuma fi sifatul wudu fi sifatul wudu Abdullahi bin Zaid bin Asim shi ma yayi magana a siffar alwallai shi kan sai ya ce kenan sun zo daidai mas'alar kaifiyar ya sha kan take to ya ce wa masaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi ra'sihi fa aqbala bi dai wa da bankaji da ya sha kan shi haka shawa ya in haka na sha kaina ko in haka na sha kaina tun ya sha kai ne amma haka sai san ita shawar ya kinta shi ne magana kenan nasun qur'ani hadisi da makaranta na da sha kai sha guda ya ya shawar inda ga dama za ka yi ko ko a ya shiga maka ga yadda kai fiye da yadda shine abin da za ku maka a wannan hadisi yace fa aqbal bidu adbar yayi gaba da hannayen shi kuma ya maido baya nan ma akwai aka ce yayi gaba yayi baya wani ya shi bai magana to gaba da baya haka yayi ihara to bai yi haka ko ko gaba haka duka yanzu abu a kama a luga abin yana doka yanzu ne mun ji an ce yayi gaba da hannun shi biyu yayi gaba yayi baya muttafaqun alai wannan ruwaya bukhari ya kawo ta muslim ya kawo ta kan mun ce muna karanta littafi na fiqh ta hadisi hafiz ibn hajar rahimahullah sai ce wa fi lafaz lahumma su ke fito maka abin ayyidi kai fi abin to ayyidi yanzu ne ya ga maka an gaba an baya to daga ina ka fara ya ce wa fi lafazin lahuma a wani lafazi na bukhari da musulun ba da abi muqaddami rasi daga jima ba hilin su da aka fara ba haka aka yi maka ba a daga gaban kai ya fara ya fito maka amma hilin su shikenan ba da abi muqaddami rasi ya fara arwala daga gaban kai shi hatta zahaba bihi ma yadda yadda hannun nashi guda biyu ila afahu zuwa ke kaga da aka abu a gace yanzu ka hudu abin ya hudu muka abin a aikace da hujja kuma ka karanta ba ka karanta a hujja kurku sha kanku sha kai ake ga kana da hujja gashi gaba da baya ko gaba da baya ga yanda daga nan ya fara kuma ya je keya kuma su maraddahuma ila magana zai bada minu kuma ya maido hannun daga inda ya fara da ya je keya kuma ya maido su inda ya fara wannan shine duk aikace ne a karanta ya annabi ke arwallah sai wa'an abdu bin amur radiyar annuwa fi sifatar wudu kaga nan ba hafiz bin hajar yanzu iya so ya kawo maka duk ƙarin bayanin abin aikace ne shi ma na abdullahi bin amur bin asu kenan abdullahi bin amur bin asu ba shi ma iya ba da yanda iya su karanta da wasu yanda annabi ke arwala na ga mu duka halin sabai kenan mutum su kuma zama na karanta da ko nake a wannan kurin to shi ma kenan wannan wata hanya daban shi ma wannan iya karanta Abdul bin Amr Abdullah bin Amr bin As iya karanta da sifar walla to da yazo maganar shafa kai summa masabi ra'asi sai ya shahi kanshi bi ra'asi ya shahi kanshi wa adhala isba'aihi sabbahataini fi udhnayhi zai shahi kan ya ga maka kenan ya sa wannan ya tsotsi guda biyu a cikin kunnuwan shi a cikin kunnuwa nan nan mai sauka kwanta maka ai da aka shahi kai kai da kunne abu guda ne ya ce al'uzunan akwai ruwa zama kanta al'uzunan min ras al'uzunan min ras kai da kunne da abu ɗaya ne sai ya ga maka yanda duk da zace kaman kai ne da shawa eh nan shawo kunne ne amma ya ce maka da ya zo magana shawo kunne ya sanya ya tsashi guda biyu sabba'atain sabbin sabba wannan ya tsaya ko ce sabbaba maza giya ko da mutum a ake sabbaba ko sabbaha don haka ce sabbaba mutum ya ya faɗa da take da wani cikin zagi ta kai kaza dama kaza kaza kaza to sabbakin ya su daɗi abin da ka tasbihi da shi ke iya sa wani karamin yatsa a kunnuwan shi guda biyu wa masabi bi hamai zahar uzunai kenan ya sanan iya masalar shaho kai kenan ya shahi kunne ne yaso ga maka yanda ya shahi kunne dan an ce ta ya guda yi da ya haka ya dawo kurin wannan haka ya sa karamin ya tsawo a cikin kunne babba a bayan kunne ya shafa aiki guda yi ba aiki bibi tare ya musu a cikin shaho kai kenan ya sanya shahol kunnuwa guda biyu na ina ga kan magana shawa ta ta kai ne akwai matsala da na nan bukata ba to da mujija yace akhrajahu abu daud wa nasa'i wa sahahu ibn khuzaimah duka wanda ka ruwaya dai anan abin da zai kuma hadisin da kuma ya tabbata tabbas yanzu dai kenan nan mun dauki da kaifiya ta shahawa kai da shahar kunnuwa wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqaza ahadukum min nawmihi falyastanfir thalatha fa inna shaitan yabitu ala khayshumi muttafaqun alai nan duk da mun yi magana kan shahul aka ce shaka ruwa a cikin arwalla don sai ka maka wani abu na fadala shakar ruwa tana da wani fa'ida shakar kuma aka ce hayatarwa yadda aka shaka a hayatar akwai nau'in hayatarwa na mai fa'ida ko ba cin arwalla ba abu raki ban labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza stayqaza ahadukum min nawmi idan ɗayan ku ya halka daga barci falyastanthir salasa ya hatar kurin ka hatar nan ba ruwa bane ba yace fa inna shaytan yabitu ala khashubi shaytani iya kwana a cikin hancinka kenan hakan iya hudushi ka hato shi da ka tashi cikin nan azkara ka har hato tukun ka haram wani azkara da ka tashi da barci ka har hatar kun ba mai kuma kula kun kun fete kun ka haci ka hato shi dan ruwaya ce wanda bukhari ya kawo muslim ya kawo yace wa anu a wata ruwaya yace idza staqaza ahadukum min nawmi fala yagmis yadahu fil ina hatta yadsilaha thalatha fa innahu la yadri ayna batat yadu muttafaqun alayh a wannan ruwa abu hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza staqaza ahadukum min nawmi idan ɗayan ku ya halaka daga barci fala ya gamis yadahu fil ina kai ya dirmi a hannun shi cikin makayin shi hatta ya gasila ha salasa ya ka wanke hannunka su uku nan ki nan kudan aulai zaka yi kahin ka aiki da kayan aulai ya ka wanke hannunka wannan sunna ce kuma tsafta ce sai ke cewa fa innahu la yadri aina ba ta tedu domin baka san ba hannunka aina ya kwana sai baka san ba cikin barci abin da ka taba inda ka sosa inda ka taba kowa san dai mutum cikin barci ko yana iya tabawa ka ke na akwai tsafta a abu eh kuma kai sunna illa magana cewa mantuwa ko na abu mutum ya sa ba a cewa na ruwan ya lalace kuma sunna ce a hara a hara wanke hannun kafin a sa cikin makayi kwarai wani akwai sunna kuma akwai tsafta da kiyaye kwarai wani abu a cikin ruwanka insha Allah yace wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo amma lafazin da mun karanta lafazin imam muslim sai wa allaqid bin sabira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asbiq alwudu'a wa khallil bayna al-asabi' wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'ima dinnan mas'ala ce kibi ɗaya ɗaya abin da ya zo a sunna na yadda annabi ke arwalla in nan ba a ka ba sai dauko ta ruwa da aka magana ya hadu ma abun a hili cikakken kefiyar yadda maza na ke arwalla ba yanzu nan abin da yake so karantar da mu wannan ruwa ta laqad min sabira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asbigil wudu kenan a kula da cika wanke guraben arwalla kenan a tabbatar da ruwa gama ko ina magana kenan sirar wudu cika duka na cika wanke ka tabbatar sun wanku din da ake bukatar ruwa zan ruwa ka mishi ya yace wa khallil bainal asabi kai kokarin sa ruwa tsakanin yatsotsi sun ta tsitsihewa sa ruwa domin ka zo ka ka ba zaka zuba ruwa kawa ko a hannu gurin tsakanin nan da nan ruwa bai taba ba kasa kenan a samu tsitsihewa ruwa ya shiga tsakanin ko ta gaba yace ka tsitsihe tsakanin yatsotsi wanda mun cika gana annabi umarni ya ayi ma makanta sun ka tabbata satin da wuce na maganar na maganar Imam Malik rahimahullah da aka mai tambaya akan tsetse ya tsotsi a cikin arwala yace wani alisa ka wani ba abin da ya kowa ba to kaga shi rashin samun ruwa ne daya kuma cikin almajirin Ibn Wahab bayan an dan rage zuci gata malam wannan abin da aka ma tambaya kace babu shi akwai shi a sunna a ina ka samu yazo mai sanadi tun da farko har karshe manzo Allah ya ce kaza to da tun da nake wannan abin da san da ka jero kwarai mutanen kwarai ne imam malik ya jinsu sai wace bin taɓa shi magana bayan su kun daga baya ke fatawa ka ai idan sunna ce sai ya tsoci ko ne kuma na kawo da hannuwa ya ce wa balin su sha kwarai ka kai gaya ka kula da shakarwa da kyau kenan ka shakarwa da kyau illa an ta kuna sa'iman sai in kana azumi gudun ka aje ruwa ya huce ina ganin ba ruwa wuce ruwa ma na gamu na gaji ma hancinka kanka iya zahi ruwa shiga da yawa وسحاه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا تودأت فمدمد فمدمد إذا ذاك أرولا كي كركل باكي تنام كلمة فمدمد ما معنى كاول أنا gana annabi ya yi umarni kenan a nan sai ka domin a wasu wurare an sa kutura baki shaka ruwa suna matsayin mustahabi tunan ya so ka maka matsayi a wajen shi kayan farilla ne da annabi umarni fa madbid sai wasu ta kawo kurkure baki shakawa shi ma cikin da farilla annabi ce ayi umarni ya ayi hama wa balik sa shakarwa ke ta zai ga a wani wurin malami ya kawo kurkure baki shakarwa akan ma musabi wanda kaza kan sunna kashi yanzu nan ya musu matsayin ma farilla ne wajibi ne da annabi umarni a kurkure baki a shakarwa to da annabi ya umarni kamar yana matsayin shi na wajibi sai wani abu ya zo wanda zai tuyo wajibcin ya ce kenan sai idan kana azumi a nan an hana ka shaƙa ruwa da kyau kuma nan ruwa ta abidon ce kawo in za ka yi arwala ka kurkura bakin fa madmid mun ce mai kurkura baki kuna zuba wannan ruwan a gumza a gumza a gumza a dan juya juya a zubda shi ne malamin zato wannan sa yatsa ba a gadan biya mun sun gama biyu a sa yatsa haka a sa yatsa yatsa ba haka nan wannan rashin iya wallahi sai wa an Usman radiyallahu ta'ala an wata ruwaya Usman bin Affan radiyallahu anhu yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu kaman ce wancan ruwaya ta Usman ta farko can kurin arulati ba can ba bayanin komai kurin aiki ne kurin yayi kaza yayi ana kallon shi kurin eh kaza eh kaza eh kaza da ya kare yace haka manzon Allah ya irin wannan arwallata to nan ko cikin bayani da yake ne kan mas'ala ban bar labarin da annabi ga Allah ya bar labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yukhallil yatu fil iya tsitsi ge manye shi a cikin arwala kin iya jika ta da ruwa iya jika ta da kyau haka kun yau za ku sha ruwa sama ta wuce iya jika ta iya wanke ta nan balle masu gemu babba ai da annabi kiran gemu gare shi wannan shine maganar kenan kulawa da masu balle masu bange mu da ya ba ka musu kasana kware ma wani kun kamar sun haku sai zo kamar shahawa suke mishi iya bukata a cika a cika gemu na to an ta ariya cikin mustahabai annabi wani lokaci ka dauki ruwa cikon hannu haka sai haka ya cika gemu bayan ma ga wallahi yana da muhimmanci a wanke gemu da kyau ruwa shiga duk da maganar suke ta musa suke ta mustahabi ne wasu na kaman gemu in babba ne da yawa in aka zuba ruwan ko ina ya wanke gashin in da mishi can ciki ba ba ta rawa Allah amma sai abin da yayi kai ne manzon Allah ya tsaye ka sami ruwa ko gaskiya shi layya sai ina ga sai wa an abdullah bin zaid قال إن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة nan abin da ke wannan ruwaya nan ya so ka maka arwallar da aka ce ana yi kai irin ruwan da annabi ya aula da shi annabi sallallahu alaihi wasallam an zo me utai bi sulusai muddin sulusai muddin kamar a ce kashi biyu cikin uku na muddin da ciyar ki muddin amma ya arwala da shi faja'ala yadruku zira yake cuda goga zira'ikin shi dan irin wannan ruwan ba an goga bai wa da zama a arwala kina yana cuda zira'in shi a cikin arwallai nan shi a ce karancin abin da aka samu na abin da aka yi arwala da shi na ruwa sulusai muddin don suka tamu sulusai muddin ba sulusai bane ba ta sulusai sulusai laili wani safahu sulusai laili kenan kashi biyu cikin uku wa an wata ruwa ta abdullahi bin zaid yace annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhnayhi ma'an غير الماء الذي أخذه لرأسه yace ya gano sallallahu alaihi ya ɗauko ruwa na kunnen shi ruwa na kunne banda ruwan da ya shahi kan shi akharaj huwa al-bahaki ko inda muslim min hada waje bil lafaz a wajen ne ga cewa a nan ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya doko ruwa na kunnuwan shi banda ruwan da shi kan shi amma ta da misali kenan ruwa na musamman ya doko dan kunne mas'alar wanda kan tafi malikiya mu yake sabanta ruwa na shakun da kuka tako ya cikin sunna ko musabi sabanta ruwa to na wannan ruwaya da ta kawo ruwa na kunna na musamman ta ce zai maka magana kanta yanzu ya kawo wannan ruwaya ta cewa ya ɗauko ruwa na kunnuwa banda sauran ruwan shawarwa na kai da muka bayani shaha guda yi da ya dawo ya ko kaga a bayanin na farko kenan shawo ruwan lema guda ce ta kai ce aka shafin ne ko to ga wata ruwaya ta zo cewa ya ɗauko ruwa daban na musamman banda ruwan shawar kai wanda wannan ne kenan masu cewa sake sabanta ruwa na kunne suke da magana kan shi suke da dogara kan shi wannan ruwaya ce ta bahaki amma a wajen imam muslim wannan ruwaya ta wannan hanya amma abin da yace can wa masabir asihi bima'in ghayr fadal yadayhi ya sha annabi ya shayi kan shi da wani ruwa ba sauran ruwa na hannu ba kenan kai ne ya ma ruwa na musamman to wannan magana ya ce hul mahfuz shi ne mahfuz me mahfuz a zama na disi me kishe shi a shaz kenan wannan labari me aka ce a disi shaz wanda suka kawo ruwaya na hadisi za mu iya ga wani da a ciki misali dukan suka ne suka ta misali guda hudu suka misali suka labari malamin su guda ne sai mutum uku suka kawo labari daga malamin nasu suka labari maganar su ta zo daidai sai a cikin uku he wani ya ka labari daga malamin guda amma ya saba wani uku ka ce shazi ne ba mu ce da ibin wani amma anan he mu jingina maganar shi he mu rinjayar da maganar uku ɗan wani shi ko ko wannan suka wani suka ne suka ma mataki mataki ne wannan ya ka labari daga malamin shi wannan ya ka malamin guda ne sai aka diba to ya aka musa lafazi sai a diba a cikin biyun wanne ne ya yi matsayi kololo kololuwa ya dauki magana shi ce mafuz wancan dan ya ce shazini an an je magana wani kurin zamu ci ba ta wani da ifi ne sai ta hadisi shaz kenan wannan magana wannan ruwaya ta cewa annabi ya dauki sabon ruwa don kunne hadisi ne shaz al-mahfuz ba maganar sabon ruwa maganar da shi ne yake so kaka ba ta kunne kurin labari na ka bada ya dauki sabon ruwan shawo kai amma bai wa ba kunne shawo guda shawo ruwa na musamman kenan magana ta fatata da kai da kunne ya musu shahwa da lema guda da ya shahi kai je dawo kurin sa hannu anan ya shahi kunne kenan abu guda ne aiki guda yawa kunne yawa kai da kunne da ruwa guda ne abin da ya tabbata akwai ruwaya cikin naga ibn ne ta Abdullah ibn Amr as akwai ruwaya nan zama ya shayi kai kuma ya sanya hannayen shi guda biyu a kunnuwan shi akwai ruwaya kaka nan wadda Abu Dawud ya kata Imam Nasa'i ya karo kuma ta tabbata annabi yayi da ya shahi kan da kai tsaye da wannan hannun da lemai ya shahi kunnuwa shi kenan bai saba ruwa ba a takaice da kenan maganar wanda ya ce wal mahfuz wannan hadisi kenan lafazi na ƙarshe shine mafuz wancan da ya kawo a shi ɗauki ruwa na musamman don shawo kunne hadisi ne shaz daga cika mafuz ka san mana kishe mafuz shine shaz shi ta bice maka ba shaz ba wancan shaz ne ba tunda ya kare maka magana ko ce maka shine mafuz wanda ake aiki da shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata za su zo gobe kiyama gurran muhajjalin suna masu farin goshi da fararen yake cewa da hora da horin hannuwa da kafafuwa ba mun tamu nawa kama jan muci ina da ya saura to kenan a takaice za mu shiga ruwaya hadisi ne mai faɗi gaskiyar magana iya maganar wannan al'umma gobe kiyama za su tun a hilin kiyama ake bambance wannan al'umma da sauran al'ummomi kuma da masu imaninsu da fasikansu duka dindin al'umma ce haka za a zo hilin kiyama da sauran siffa siffa ta wurin goshi da horin ƙafafuwa sai daga baya ne za a buce hasken a hana na cewa mai zai cewa ya zo ya ga bida ya ga wasu sun zo shan ruwa a kawasar ko ya ga ya gani al'umma shi daga guraren arula ko ya ce ya zo iya sha da al'umma shi ka zo da wasu al'umma na shi ne amma ana kare su ke su ma an bida sun zo da wani hasken kina hafas kowa zai zo da haske guda biyar a hilin kiyama za a je tafkin alkawsar mai rabon sha sha kuma mai rabon kora a kore shi Allah samu sha ina ga ganin za mu sa nukuta ta aiki za mu tsaya na bakin nan Allah kai mu satin sama sai mu dasa farkon hadisi insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته